الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haɗuwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar bakwai ga watan Ramadana shekara 1440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar sha biyu ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara muna roƙon Allah ya datar da mu a cikin azumin da muke da sallah da addu'a da bayan Allah na ƙwarai suke Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi akwai ƴan da suke bukatan addu'a saboda rashin lafiya da suke ciki Allah ya ba su lafiya wanda suke neman haihuwa Allah ya ba su haihuwa masu albarka wayanda kuma Allah ya ba su juna Allah ya sauke su lafiya wayanda sun haihu kuma Allah albarkaci abin da aka samu Allah ya kosar da yunwanmu Allah ya rufe tsiraicinmu Allah ya toshe bukatunmu ‘yan uwa da suke kai kawo wajen taimakawa addini ta yada karatuttuka ta jaridu ko rediyo ko social media group Allah albarkace su domin suna taimakawa karatuttuka suna isa wuraren da ba mu yi tsammani ba daga kasashen afirka ne har asiya da sauransu duk karatuttuka ana samu allah ya sa albarka ya ba da ikhlasi shugabanninmu allah ya datar da su ga dukkan alkhairi musamman ina roƙon addu'a ga shehun borno alhaji dr abubakar umar ibn garbai al'amin alkanimi jazahullahu khaira bayanin da jiya yayi a darasin da aka yi na gidan rediyo da talabijin na borno maganan da ya akan wato samari ya kwadaitar da su akan su yi aiki kuma ya roƙo ga waɗanda aka zaɓe su akan cewa su yi ƙoƙari su sama wa mutanenmu aiki musamman yaranmu a sama musu aiki gaskiya irin waɗannan maganganu Allah ya sa su samu kunnuwa da za su karbi wannan abin muna gani a wasu wurare a garinmu ma muna gani waɗanda ba ainihin 'yan garinmu ba idan suka shiga garinmu suka riƙe wani wuri mai ni'ima suna jawo nasu daga nesa suna kawo suna cuccusawa amma mu namu ba su da kishin da za su nema wa nasu aiki gaskiya wannan abin takaici ne kawai kai ka je ka zauna abuja ka ci abinci ka shiga mota mai sanyi ka zo mutane ka watsa musu naira dubu biyar dubu goma ka goma gidanka can ka je ka yi zaman ka ka manta da mutane wannan ba shi ne shugabanci ba ka damu da damuwar mutanenka in ba ka cire na aljihunka ba ka je ka nema ka ce mutane na suna da bukatar iri kaza ka kawo ka taimaka musu aiki a ɗauka aje a sa amma saboda rashin zuciya na wasu aikin da an baka dama kai ka ɗauka ɗin ma wai in ka ɗauki naka na nan ka kai wai zai raina ka wai zai fallashe ka ai zai san asirin ka saboda haka sai ka je ka ɗauko wanda ma ba yaren ku ba ba addinin ku ba ba kabilar ku ba can daga nesa wanda in ma ya san abin da kai ba inda zai kai labarin wai rufin asiri kake so gaskiya wannan mutuwar zuciya ne wannan mutuwar zuciya ne za ka ga ana samu a cikin mutane mu ba zai yi in kama sunayen ba amma ko wasu ɗaiɗaiku da suka rike matsayi na ɗan lokaci da suka taimaka har mata za ka ga ana yaba musu don su taimaka wa mutane mu da suka samu matsayi amma sai ka ga mutum ya je ya zauna abuja shekara goma shekara takwas shekara hudu ba za ka taɓa gani yara na constituencinsa da ya ɗauki mutum biyar ko goma ya sa su aiki ko ya ba su jari su yi aiki sai dai ecomac da suke cewa sai kayi su ne ya sani a gaskiya akwai bukatan gyara Allah ya sa mu gyara ku yi haƙuri ko ba daɗi wannan yana cewa malaminsu yana musu sallah wani malami ne ko yana musu sallah ba tare da tahiya ba wannan ba sallah ba ce sallah kowace sallah inda ba sallar gawa ba akwai tahiya ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli ko da nafila ce tarawihi a natsu ayi sallah cikin natsuwa ayi tahiyya sannan in yaso ma ayi isti'aza da abubuwan nan guda hudu bayan salati ibrahimiyya sannan mutum yayi sallama ba tare da ya tsawaita ba amma babu tahiyya ayi sallama wannan sallar ba ta yi ba ina neman addu'a ina so zan yi aure Allah ya baka shi idan mutum yana sallah yana rufe idonsa ba laifi ba laifi amma ba a so ka yawaita kamar kana cikin tilawa ka ji santin karatun sai ka ɗan rufe idonka haka ka yi tilawa ka ɗan tuna cikin ayoyin haka ba laifi amma ka ce wai don tsoron Allah ne bari in yi sallah ido a rufe wannan ba a so na matar da take yin idda zai yi ta yi kwalliya eto wace irin idda in iddar mijinta ya sake ta ne to za ta yi kwalliya sosai ma ta yi mafiye da ta daɗin don ta ja hankalinsa ma mijinta za ta yi wanda ya sake ta in sakin bai kai uku ba ta kara kwalliya in ya ce ya ke in an sake ki gina yin kyau sai ke ke ke ma a kowanda wai ya saki matarsa sai da ya zo tana wucewa yana zaune sai ya ta gaishe shi ke ya in an sake ku kuna kara kyau ne ya ce kai din ma fa da wani dan gemun ka ai kai ma ka kara kyau to kaga komai ya zo kenan saboda haka mace za ta yi kwalliya ga mijin da ya sake ta amma wacce take zaman ta kaba na mutuwar mijinta wannan za ta nisanci dukkan kayan kwalliya hatta kwalli ya matsayin yanka dabba mai ciki babu komai dabba mai ciki inda ba in ba ka son asaran dan sai ka bari ka yanka wanda babu ciki amma in ka yanka na mai dabba mai ciki daidai ne in kana son hadda dan kuma za ka ci zakatul janini zakatul ummi haka annabi yace sallallahu alaihi wasallam yankan dabba abincikinta wato yankan uwar shine yankan abincikin in ka cire kana iya kada su in kana kyama kuma ka jefa amma ina baka shawara da akwai ciki ka tabbatar ka bari ka yanka mara cikin yafi don ka su ƙara samun wato karuwan zuri'a ta dabba wannan sai masu kiwon dabbobi ne suka san kimar wannan amma wanda yana zuwa kasuwa ya saya kamshi na ruwan shi ningi jana mutum ne ya rashin lafiya cikin azumi kuma har ya rasu bayan sallah da wasu kwanaki to ya sau azumin da bai yi ba sai a ciyar tun da ya rasu bai warke ba za a ciyar ne ba ramawa za a yi masa ba kuma wani na cewa shin mun yi karatun cewa inna ma sha Allah min ibadihi ulama uku to ya kuma ake ganin wasu malamai suna sabanin haka eh to mun yi magana wannan ai ba mun ce inna ma sha Allah min ibadihi ulama an ba amanta ba cikin bayanin mun ce su wani na al-ulama masu bin umarnin Allah masu nisantan abinda Allah ya hana anan ne ulama suke amma ba wai ka yi karatu ka iya baki da harafi ka karanta ka fassara ba shine malanta kadai ba wannan ka san abu ne da baka sani ba saura me saura kuma kai aiki da abin da ka sani wannan shine malanta lokacin da annabi Musa alaihi salam da suka ce atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ko to kuma akwai wata aya mai kama da wannan din al-muhim dai yana cewa ana neman tsari da ya zama daga cikin jahilai to me ake nufi da jahilai aka zo a nan fassara ayar da kuma wata aya daya da na kasa tana to yanzu aka ce kullum man asa Allah fa huwa jahil wa in kana aliman duk wanda ya sabi Allah shi jahili ne ko da malami ne ko malami ne yana sabon Allah to ya jahilci wannan bangare me jahilcin sa ba wai ba san abun haramun ake nufi ba a sakamakon da abin zai jawo masa mutum ya je ya yi shirka miyan shirka za ta jawo masa mutum ya yi ibada ko ya sha giya ko ya yi sata me zai ja masa duk da ka san haramun ne amma ba ka ga sakamakon ba ko akwai ainihin yaƙin akwai kuma ilmin yaƙin a nan ne malamai mutane suke kasa malamai gida uku kuma shi musamman rahimahullah ya ce akwai alimin umma akwai alimin milla akwai kuma alimin daula akwai alimin milla malamin addini wanda shi zai duba maslahar addini abin zai masa daɗi ba zai masa daɗi ba zai samu ba zai samu ba ya za a yi addini ya ci gaba in abin zai samu mutuncin addini zai faɗi zai bar abin wannan shine malamin addini malamin al'umma kuma shine mai bin ra'ayin mutane in ya ga mutane suna son abu ko da ba kyau sai ya halatta in ya ga mutane ba sa son abu ko mara kyau ne mai kyau ne sai ya haramta in ba sa su sai ya haramtar ko da abin halal ne akwai kuma alimin daula malamin daula malamin masu mulki kenan shi kuma kullum yana bin daula duk inda idadalar bihi daula ya biyu haula wato duk inda aka ce gashi ta nan sai ya karkata ba zai iya yi wa shugabanni wato addu'a ta alkhairi ba ba zai musu nasiha ta alkhairi a fage ba sai dai ya ɓoye laifi ya faɗi wanda yake ba daidai ba wannan shine alimu daula to malami na Allah shine malami kuma muna da su Allah ya san su malaman Allah Allah ya san su ku bar ganin waɗanda suka fita suna wa'azi ko suna maganar nan su ne kaɗai malamai akwai malaman da suka ninka waɗannan ɗin wajen karantarwa ta ɗaruruwa suna nan ba sa fita su fito a san su a duniya amma wanda ya je za su karantar da shi kuma a cikinsu akwai masu gudun duniya zuhad wanda ka san kowa zai faɗa labarin abin da ya sani ne ni na sani a maluman da na zauna tare da su a garin nan wajen karatu ne ko muzahama ne haka akwai inda suna da zuhudu sosai me zuhudun malam malam in kun zauna da kullun yayi maka magana da ta shafi ilimi ba zai maka maganan kayan duniya ba ba zai maka maganan wani ya sayi gida kaza ina so in sayi gida kaza mota ta ta mutu da na canza ai mota kaza ai kaya kaza wannan ba malamin addini bane wanda kullum maganarsa a kan irin waɗannan wanda malamin addini shi ne idan kuka zauna zai kawo matsala ta addini kuma idan da zai samu wani abu to zai ƙoƙarin wani nashi ma ya samu ba zai samu ba ya rufe a aljihu ya tafi ruba shi babakar mahmud gumi rahimahullah malaman da suka zauna kusa da shi suna ba da tarihinsa labarin halinsa za a zo a ajiye kuɗi malam abawa ne wannan malamin abakar ladan kowa wanda yake kusa da shi din abakar waye na launa bakar launa bakar yake cewa malam bai taba daga naira na kudin zakka da aka kawo bai taba dagawa ya ji naira nan tana da nauyi ko ba ta da nauyi ma bai ba ya daga mai ya ji nauyinta da rashin nauyinta balle ya bai shiga da shi almajirai suna kallo yanzu ne malam zai kawo an jima ne zai kawo sai a ji malam ya yi shiru to gaskiya ya kwatanta jazakallahu khaira sai kaje ka zauna da shi fatara ne kankani muka zauna da shi a sauran malamai na gida haka akwai malaman da muka zauna da su da yawa ba ku sani ba sai yan angomu ne suka san su a gonani na ba goni zarami akwai ba goni fatimi rahimahullah malami ne masanin qur'ani mai zuhudu ni nake kiran sallah a lokacin a masallaci angomu shi yake limanci wallahi inda zai je wani muni biki aka ba shi wani abu wallahi sai ya zo ya bani kuma sai ya zo zai duba masallacin ya duba ba kowa sannan sai miƙa ba yi ɗauki duniya wani abu ba wannan ni wanda na sani nake faɗa kuma ta yi kuna da snaku an gwano ga irin su shafi ismail idris rahimahullah wanda in ka gan shi za ka guji duniya za ka kyamaci duniya da'awa ya sa a gaba za ka gan shi gashi nan shiru-shiru amma in ya buɗe baki wanda ya san karatun shi ya san shi Allah saka mashi da alkhairi shi ya assasa wannan kungiya ta jama'a ta zalas bidawa kamata sunna da muke ji muke ciki muke da'awa a lokacin yana aikin soja kai abin da ya sa ma ya shiga sojan don wannan ne ya ga ana walakanta mutane akan suna da matsayi ya ce to me yasa ba za a shiga a yi aikin ba da ya shiga ya diba wa dawon kuma sai da'awa sai ta zo tafi aikin sa din masu kaga ya fi karfin su ya bar aikin irin wannan suna da yawa saboda haka wato irin wannan zuhudu din ba wai abu ne da lokaci ɗaya zai faɗo maka ba ta yiwu ina son duniya ina da kwaɗayi ina so in tara to amma a karanta tarihi irin waɗannan mutanen da zama da wasunsu da karanta tarihin magabata to sai kaga mutum ya ɗan rage wasu abubuwa wannan shine rayuwar kullum karatu muke ba wai lokaci ɗaya bane ka zama mai zuhudu a ka koya wa kanka ya zan yi indanne eh zuciya tana so muna so mai daɗi muna so mu sha mai kyau mu sha mu ci mai kyau mu sa mai kyau mu zauna a mai kyau mu tuka mai kyau mu aura mai kyau kowa yana son haka ɗan to amma idan Allah ya ce rabonka ne zai so in Allah bai rabonka bane ya zaɓi kuma malami don yayi kuɗi ba wai ya fita amalanta bane a abin da ake so yayi abin da aka nema bane ani aka nema ne kawai muna da annabawa masu kuɗi ko annabi Ibrahim duk bakon da ya zo ma dan mariki yake yankawa kasan dai ba talaka ba ne shi annabi suleiman fa talaka ne haka kuma muka duba sahabbai abdurrahman bin auf mai kudi ne ba na wasa ba sai na ottoman bin affan mai kudi ne ba na wasa ba manyan sahabbai ne masana ƙur'ani kaga kenan ashe ba wai ka yi kudi ba ne illa ko ka yi ilimi ba ne a ka yi abin da aka neme ka da shi shi yasa aka ce duniyar ma duk a hannun mutum uku ne da mai mulki da malami da mai kudi idan suka hadu suka gyaru al'umma za su zauna lafiya idan ba su hadu sun gyaru ba al'umma sun shiga uku kuma mafi munin malami ya lalace saboda haka mai kokari mu rage burin arzikinmu daga Allah yake ba lallai sai mun samu abin da duk muke so ba ina fata an gane musamman ɗaliban ilimi wanda suke karatu yanzu kada ku ga wasu malamai suna wa'azi ko suna karantarwa suna hawa mota mai tsada suna gida mai tsada suna menene kada ku dinga hangan inda suke ku dinga hangan ilimin su ilimin kuke so ku za ku nemi ku nade ba wai abin da suka mallaka ba ta yi Allah ya ba ku fiye da abin da ya ba su me suke da shi matukun Allah zai ba ku fiye da abin da ya ba su amma karfe zama shi ne muradinku shi ne dayarku dayarku tacaccen ilimi aladda'in kitabi wa sunna Allah ya samu dace ina muke Allah madaukakin sarki ya ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابنا كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير الله مدوكاكين سلكي يتي والذين كفروا كما وإن سكا كافر تشيوى الله lahum naru jahannam akwai gare su wutar jahannamu la yuqda alaihim fayamutu ba za a karasar da su ba balle su mutu ba za a hukunta musu mutuwa ba balle su mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha sannan babu ana rage musu daga azabarta ta cikin wuta din kadhalika hakan nan ne najizi mukan sakawa kullu kafur dukkan wani mai kafirci bayan Allah madaukaki yayi bayanin bayinsa masu imani sai ya bayyana sakamakon wanda suka butulce suka nema masa tarayya wajen bauta duk wanda ya kafircewa Allah subhanahu wannan ita ce makomarsa lahum naru jahannam akwai gare su wutar jahannam wutar jahannam kuma idan mutum ya shiga Allah ya kiyaye babu fita musamman wanda ya shiga da shirka ko ya shiga da kafirci la yuqda alaihim la yukum la yuhkamu lahum bil mauti ba hukunta musu da mutuwa a cikin wutan faya mutu balle su mutu ba mutuwa tun la ya mutu fiha wala ya haya la yufattaru anhum wa hum fihi mublisuna haka ba ba a rage musu ba a sassauta musu haka za su dawama a ciki kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk lokacin da naman su ya gasu nadijat juluduhum fatan su ya nuna Allah ya ce baddalnahum juludan ghayraha za mu canza musu wani fata wanda ba wannan ba me yasa liyadhuqul azaba don su dandani azaba don su dandani azaba alka jaddada musu fatan jiki ka kenan babu ranar mutuwa saboda tsananin zafin za su nemi mutuwa su kira mala'ikan wuta wana da ya malik liyakadi alaina rabbu ya mala'ikan maliku mai tsaron wuta ka roki Allah mana ya kashe mu ya ƙara samu gaba ɗaya ƙala sai ya ce musu inna kun maki kuna ko kuna nan masu zama ne masu dawama ne Allah ya kiyaye Allah ya ce wala yukaffafu anhu min azabi babu ana sassauta musu mutum ɗaya ne wanda aka sassauta masa azaba shi ne waye? waye? abu talib baffan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cikin wuta ba yana aljanna ba kamar yadda wasu suke faɗi bai mutu da imani ba domin annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce da shi am ƙulla ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah fa'aba an ya ƙula la ilaha illallah wa mata wa qala huwa ala millati abdul muttalib annabi yace da shi yace la ilaha illallah kalmar da annabi zai samu daman ya cece shi a gaban Allah sai yace a a zai mutu akan addinin iyaye da kakanni kuma hakan ya mutu har annabi yace la astaghfiranna laka ma lam unha ank zan nema maka gafara a wajen Allah matukar ba a hana ni ba Allah yace ma kana lin nabi wal ladina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم لأواه حليم kaga anan Ibrahim ma shi bai ba wai ya nema mahaifin gafara bane yace zai nema masa amma da ta bayyana gare shi babansa makiyin Allah ne ya barranta daga gare shi annabi ma sallallahu alaihi wasallam haka da ya san baffansa makiyin Allah ya mutu a kafirci bai yi addu'a ba bai nemi masa gafaran ba amma Abbas ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ammuka Abu Talib nafa'aka wa ma nafa'ata baffanka Abu Talib ya amfane ka kai baka amfane shi ba ya amfani annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi yana wa'azi mushrikai suna so su taba annabi Abu Talib ya shiga tsakani ya hana ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan shi manzo Allah ya girma sai annabi ya ce bala na fa'atu na amfane shi ya ce kana fi dahdahin minan nar yana cikin wata farfajiya ne a cikin wuta laula ana la kana fi darkil asfali minan nar in ba don na cece shi ba an rage masa azaba da zai kasance a karkashin wuta ne amma na cece shi sai ya zama an sassauta masa yana farfajiyan wuta Allah ya kiyaye mu da farfajiya ban maso ko beni ne ban maso Allah ya ban mu rahamarsa to kaga kenan wato wanda yake kafiri wala yukaffafu anhu min azabiha babu wanda za a sassauta masa azaba idan har ya mutu a cikin kafirci wannan shine wanda aka yi masa sassauci shi kuma mustathna ne a dalilin addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yake yana cewa kadhalika hakan nan ne fa najizi muka sanya muka sakawa kullu kafurin duk wani mai kafirci duk wanda zai kafircewa Allah ga sakamakon sa kuma ba za a gane ba a duniya a duniya muna nan kashi-kashi akwai musulmai akwai kafirai akwai mushrikai abadatul awthan akwai wanda suke akan addinin yahudu akwai wanda suke kan addinin nasara akwai wanda suke majus akwai wanda ba su da addini wanda ba su yadda ma akwai Allah ba ana nan daban-daban to ba a zancen wanda bai ce shi musulmi ba a yi wanda ya ce shi musulmi din tukun wanda ya ce shi musulmi ma sai zo akwai wanda bai yarda da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ina musuluncinsa akwai wanda bai yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisansa ba ya za mu ce da shi akwai wanda sallah farilla wannan ma yace ba dole bane sai yayi ai in kai ma zaka shiga in baka yi ba ma zaka shiga ga sunan da irin aqidu iri iri akwai wanda yana cewa shi musulmi ne amma bai yarda Allah ɗaya ba yana cewa shi musulmi a baki amma bai yadda Allah ɗaya bane wani ya yadda Allah dai ne amma bai yadda ya mutu za a tada shi ba yana ganin aljanna da wuta da ake faɗa ma ana faɗa ne don a a tsoratar da mutane don a ingejin dinsu da ibada amma ba don akwai wani sakayya ba yana ganin ya mutum zai zama ƙasa kuma ya tashi ya manta awala yasqulu al-insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yakun shay'a baya tunawa da farko bai zama komai ba shi yasa malamai suke cewa idan bawa ya bar hanya idan akwai kulawa ta Allah ta musamman gare shi da ya rigaya ya faru to Allah zai ɗanɗana masa a nan duniya don ya dawo hanya amma idan Allah bai sa kulawarsa ga bawa ba bayan Allah bai sa masa rabota ba a farko to yana barin hanya sai kuma Allah ya ƙara buɗa masa sanar sadrijuhum min haizu la ya'lamuna kenan sai mutum ya saba wa Allah sai ya ga ni'ima yayi butiji ya ga ni'ima ya bar sallah ya ga ni'ima yayi shirka yayi tsafi ya ga ni'ima sai kaga ya dirme ya ta ba zai ji kira ba amma kai mai imani wanda Allah yana son ka da alkhairi da zaran ka bar hanya ka je kayi dama kana yi ne da tsoro tsoro a zuciyarka da guntun imanin ka da yayi wato duhu duhu yana bukatan haske ka je ka taba wani abu an ce ga wani malami kana zuwa gun malami kana dawowa sai Allah ya zuba maka wani zazzabi kai tarkarkarwa wannan ba mamaki ba zuwa gurin nan ne astaghfirullah astaghfirullah Allah na tuba sai kaga ka warke imaninka ya warke jikinka ya warke wanda kuma Allah bai so shi da wannan alkhairin ba fa idan ya je aka taba aka taba aka yi wannan aka yi wancan in ya zo sai ya samu ishrahus sadr sai ya ji dadi wasai ya taba wannan ya ji dadi ya koma gun wancan abun fa ya yi kyau a ƙara yi eh Allah ya kiyaye mu da irin wannan Allah ya ce kazalika najzil kullu kafur haka muke sakawa duk wani wanda ya kafirci ya dawo ma akan kafirci har ya mutu to haka sakai ya sa in ya shiga wuta ba fita ba sassauci Allah madaukake ce hum yasrifuna fiha su in wuta a cikin wutan nan suna ihu yasrifuna yasrafuna wannan ya ihu wannan ihu kowa bai saurara wa dan uwansa kowa yana jin kamar shi kadai ne mai jin azaba ba wanda yake jin irinsa yasrifuna fiha me suke cewa suna cewa rabbana ya ubangijinmu Allah akhrijna ka fidda mu daga cikin wannan azabar na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal zamu je mu aikata aiki mai kyau wanda ba shi muke aikatawa na'mal salihan zamu je mu yi aikin kwarai zamu je mu yi tauhidi mu riƙe la ilaha illallah yanzu mun yadda tsubbace-tsubbace da sihirce-sihirce ba su ne addini ba la ilaha illallah a riko ga addini shi ne addini ya Allah ba izgiri ne addini ba yanzu za mu koma mu kula da sallanmu da azuminmu na amal salihan ɗairar lalifin na na'amal ba wanda muka saba yi ba na yin abin da muka ga dama haka za su ce wannan akwai inda suke rabbana akhrijna min hako fa in udna fa inna zalimun Allah ka fidda mu daga wannan azaba mu koma duniya in mun sake sabon ka ya Allah to mu ne azalimi to yanzu na farkon da kuka yi kuma wai azalimi kaga wannan ma babu ladabi cikin magana in mun koma mu ne azalimai da farkon da kuka koma wai ne azalimi ai ku din ne tunda Allah ya aika muku da manzanni ya ba ku hankali shine anan suke cewa idan suka ce na'mal ghayra ladhi kunna na'mal me Allah zai ce musu na'am Allah zai ce musu awalam nu'ammirkum shin bamu rayar da ku ba bamu ba ku lokaci ba bamu ba ku lafiya ba bamu ba ku hankali ba bamu ba ku shekarun da za ku wa'astu da shi ba awalam nu'ammirkum shin bamu rayar da ku ba ma yatadhakkaru fihi abinda zai yi tuna da shi zai wa'astu da shi man tazakkara wanda zai tuna baka kai shekara 18 ba baka kai 20 ba baka kai arba'in ba baka kai hamsin ba baka kai sittin ba furfura bai fita a jikinka ba waje a kumin nazir mai gargadi ya zo muku shine furfuran da yake fita a jikinka baka yi farin gashi ba da shi aka haife ka ko yawancin abinci ya kawo shi ko yunwa ne ya kawo shi ko talauci ne ya kawo shi ko shekaru ne suka kawo shi akwai abin da ya kawo shi awalam nu'ammirkum shin bamu rayar da ku ba tsawon lokaci da kuka yi ba rawar haka kuna nan bana kuna nan wannan shekara guda cur da Allah ya baku me kuka yi a ciki wata goma sha biyu kwana 365 me kai a ciki a duka baka da lokaci a duka ba ka da lokacin zuwa makaranta a duka ba ka da lokacin zuwa masallaci akan lokaci kai sallah a cikin jami'i a duka ba ka da lokacin yi wa iyayenka biyayya a duka ba ka da lokacin da za ka taimakawa wanda yake gajiyayye amma a duka kana neman kuɗi a duka kana cin abinci a duka kana tufafi kana bacci wannan su ne hankalinka a kai to Allah ya baka wannan tsawon rai awalam nu'ammirkum shin ba mu rayar da ku ba ma ya tazakkaru bihi man tazakkar abinda wanda zai wa'azu zai wa samu wa'azi a ciki a rayuwar da kai baka ga sa'anka ya mutu ba ba ga na ƙasa da kai ya mutu ba in kuɗi kake takama mai kuɗi bai mutu ba in ilimi kake takama mai ilimi bai mutu ba in mulki ne mai mulki bai mutu ba in talauci kake ji da shi talaka bai mutu ba in rashin lafiya kake ji mara lafiya bai mutu ba ƙuruciya da shashanci da iskanci ɗan iska bai mutu ba in kwaya kake sha mai shan tramol bai mutu ba awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar ai an baka duk abin da aka baka don ka ji tsoron Allah ka samu wa'azi kai hankali ka dawo hanya wannan ya mutu an binne shi gwamna ya mutu senator ya mutu commissioner ya mutu famsek ya mutu masinja ya mutu shugaban ƙasa ya mutu a cikin mulkinsa da uniform ɗinsa na soja Allah da ya ce ajalin ya yi ina sojoji suke Allah ya ɗauke shi yanzu me kake da shi da za ka ce ba za ka mutu ba wani irin gini kake da shi wani irin security kake da shi security camera suna nan amma mala'iku bai capturing ɗinsu ba likitoci suna kan mara lafiyan likitoci ba su yi amfani ba duk abin da aka kauna agaji kamar ana ƙara kashe shi ne saboda haka Allah ya ba mu lokaci wasu in fitina ta tafi da su kai da Allah ya wanzar da kai ba kamar da wani yake cewa fitinan nan ta zo mutane da yawa sun mutu ya ce mu Allah ya bar mu ne fa don ya ga me za mu yi ya bar mu ne don ya ga me za mu yi wanda ya tafi ya tafi ina kan bin Allah ya tafi ya tafi ina kan sabon Allah ya tafi ya tafi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun abinda muka yi ne za a yi mana tambaya akai awalam nu'ammirkum shin ba mu rayar da ku ba ba mu ba ku lokaci ba yanzu ka duba dan adam saboda rashin yi wa kansa adalci yanzu a ce ka rashin lafiya baka iya tashi na tsaya in ka ji kiran sallah kai ina ma da ina lafiya da na je masallaci ko in ka ji ana karatu ina ma da ina lafiya da na yi karatu in aikin kuɗi ne ina ma da lokacin da ina kuɗin da na baya da ana ba da lafiyan ba yana zuwa zai fara fita to za farkon zai fara zuwa masallacin na hana rantsuwa zai fara ɗan kaɗan kaɗan can kuma sai kaga zuciyar ta canza shi yasa hatta sahabbai suna jaddada imaninsu suna cewa ta'alau bina nu'min sa'a a zo mu yi mu ƙara wa kanmu imani mu zo mu yi mu darasa mu yi karatu sahabi zai ce ina hadisi kazan nan ka karanta mu inji ina sura kazan nan ka karanta mu inji khairu shahid rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da kansa yace da waye ibnu mas'ud iqra alayya alquran karanta mu alqurani zan karanta maka ka aka saukarwa annabi ya ce ina so in ji a bakin wani komin haddanka na ƙur'ani ka nemi ji a bakin wani akwai wani ɗan uwa a nan muna sallah tare da shi yana nan yanzu ma a wani akwai lokacin da wani lokaci muna sallah in aka yi karatun wata sura sai ce ba mu idan da sallah sai ce kai ƙur'ani yana da mamaki ya ce kana karantawa amma idan ka ji wani yana karantawa sai ka ji kamar yanzu ne kake ji ƙur'ani saboda siyakin ƙur'ani saboda ajaib na ƙur'ani saboda jazibiyya na alƙur'ani maganatis akwai wani abu da yake janka sai ka ji kamar yanzu aka saukar da shi babban tsariya ka annama umzi to an baka wannan lokacin ka yi karatu ka ƙi kai ka samu kuɗi yanzu ba kuɗi in an ce a taimaka fi sabilillah yanzu an ce da zan ce in agaji ku ɗauki hula ku yawo wani zai ce to ai salare na banga alad ba to in na samu ai da ina da kuɗi da na baya wani kuma yau ya ga aladin ya je withdrawing ne shi kuma ai akwai cefane akwai kaza akwai kaza kaga wanda babu zai ce ina ma da akwai kudin zai yi wanda akwai din kuma sai dinga budget to Allah ya baka kudin da zaka taimaka me yasa baka taimaka ba ya baka lafiya da zaka yi aikin addini me yasa baka yi ba kana da lafiya da karfin ka baka tashi kai sallar dare ba kana bacci ka ci abinci ka ci ka cikin ka fadi sai min shari fur fur fur har ai sallar asubahi can karfe 7 kuma zaka tashi ka yi sallah wannan ma ka tashi karfe bakwai ne don za ka tafi aiki ko don za ka kai yara makaranta rayuwar mutum muka duba kamar an halice mu ne don duniya wannan malamin ratin nabilisi ko yake cewa muna musulmi ya ce to amma idan ka duba halayenmu kamar ba mu yi imani da tashin kiyama in ka dubi halayenmu kamar ba mu yi imani da tashin kiyama ka yadda akwai hisabi akwai sakayya amma za ka yi tsawa akan yatumarka uwar da ta haife ka za ka ce ba ta yi maka adalci ba babanka da ya haife ka bai maka adalci ba mai rashin adalcin ya yi kuɗi bai yi mun aure ba da ni ne ba ba zan gaya muku abin da zan yi din ba baban da ya haife ka ya rene ka ya kula da kai har ka kai aure yanzu ba za ka yi tunanin in taimaka wa babana ba wai babana me yasa bai yi aure ba to dai Allah madaukake ce to an ba ku rayuwa an ba ku lokaci wanda zai ji wa'azi ya gamata ya ji wa'azi wa'azi mai magana na alkur'ani na hadisi na hikimomi wa'azi mai yin shiru na mutuwa da canje-canjen zamani wannan yau yana da kuɗi can sai a ce ba shi ba ne bai mutu ba fa yana wani dan yana da mulki yanzu ba shi ba ne bai da mulkin wani yana da ƙarfi yanzu ba shi ba ne to wannan canje-canjen don kawai ne ake yi bai kamata mu ɗauki darasi ba Allah ce wace kal ayyamu nudawiluha bainan nas wannan mudawalan da yake faruwa ai ba don hakan bane a ɗauki darasi waja'akum an-nadhir mai gargadi ya zo muku mai gargadi alqur'ani mai gargadi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne sannan kuma jikin ma mai gargadi ne da muna langa ko ka kama kafan ka daya kana tafiya da kafa daya lang lang har ka kama ɗan waku yi kokowa har ka sha shi ko? muna iri-iri amma yau ba da kafa biyun ma ba za ka yi a kai langan ba an ce ka tashi kana tashi gwiwanka sai ji wani iri kwankwason ya zama wani iri tun kana hanga daga can in ayo sai kamar wani nake gani eh ya fara tafiya wa mannu amiru ne ai nulkisu bil khalq الله الذي خلقهم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا wannan shine waja'akum an-nadhir tin kana da karfi karfin ya koma to ka koma Allah Allah zai karbe ka gwamnati ne in ka kai shekaru 35 kana aiki za ta ce ta gaji da kai bayan ta exhausting din abin nan ka exhausting din abin energy ka ko kuma ka kai shekaru nawa 60 da haihuwa ko ko 65 60 da haihuwa wasu ne aka kara musu in an kai za a ce an gaji kai to Allah a lokacin da yake son ka har Allah yana jin kunya ya azabtar da wanda ya furfura cikin addini wanda ya furfura cikin addini yana da daraja a wajen Allah in ya rike addini amma in yana majalisar dara in yana kan tukunyen burkutu Allah ya kiyaye kaga bai da matsayi to anan Allah madaukaki zai ce waɗanda suka butulce dinnan fa zuqu ta kudandana ku ɗanɗani wannan azabar famalin zalimi na min nasir babu ga azzalimai wani mai taimakon da zai taimaka musu don ya kare su daga azabar Allah inna Allah alimu ghaibi samawati wal ard innahu alimun bi dhati sudur inna Allah lalle Allah madaukaki alimu ghaibi samawati wal ard shine masanin gaibu abin da yake fake cikin samai da kasai abinda muka sani ma ya wadda wanda ba mu sani ba abinda yake cikin samai da cikin kasai dukkan halittu ba abinda ke buya ga Allah don shine yesu daga babu alimul ghaibi alimul ghaibi samawati wal ardi innahu lillahi shi Allah alimul masani ne bi dhati sudur ga abinda ke cikin zakatan mutane abinda ke cikin kirazan su malam ibnu kathir yake cewa yukhbiru ta'ala bi ilmihi ghaiba samawati wal ardi wa annahu ya'lamu ma tukinnuhu as-sara'ir wato abinda sara'ir ɓoye zikata suka ba ɓoye duk an Allah maɗaukaki ya sani wa tantawi alaihi dama'ir wa sayujazi kullu amilin bi amali da ƙarshe Allah zai saka kowane mai aiki da irin abin da ya aikata na هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شو قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا Allah madaukakin sarki yace huwa allazi jala- ja'alakum khala'ifa fil ard Allah madaukakin sarki shine wanda ya halice ku ya sanya ku ga zamanto khala'if ma'ana mamaya fil ardi a cikin ƙasa khala'if li qaumin akharina qad sabaqu wa madaw wa halaku mamaya ne ga wasu mutane da suka riga suka tafi suka halaka za a ce khala'if kamar yanzu mutanen da aka halakar da su al'umman da suka shuɗe wasu al'umman Allah ya halice su bayan wa'ancan kamar yadda yake Allah madaukakin yana cewa inna ja'alnakum thumma ja'alakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim liyanzura kayfa ta'malun sannan Allah ya sanya kuka zamanto mamaya bayan an halakar da wayancan don Allah ya ga me za ku aikata inna dunya hulwatun hadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna wala fitnatu bani isra'ila kanat fin nisa' annabi sallallahu alaihi wasallam yace duniya tana nan hulwa tana da dadi hadira tana da koriyacin tana da kyau dadin ci dadin gani to Allah ya zai sa ku zama maya a ciki ne don ya ga me za ku aikata kowa wakilin Allah ne a bayan kasa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi annabi dawudu khalifa ne na me fa kun bayin nazi bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da adalci sannan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa mawakilin Allah mai zartar da umarnin Allah mai aiki da hukuncin Allah saboda haka kowa yana wakilta na wakili ne in kana malanta kana wakilin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wakili ne na Allah a bayan ƙasa na aiwatar da abin da Allah ya nema yi nayi bari na bari in kaga ana mara kyawu ka hana in kaga ana mai kyawu ka taimaka wannan shine khalifa Allah ya sanya ku zaman to ku ne mamaya a bayan ƙasa sai madaukake ya ce fa man kafara to wanda duk wanda ya kafirce wa Allah cikin ku fa alaihi kufru kafirci sana kansa ne wa ya cutar a kafircin nasa kansa kamar yadda Allah ya ce man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha sai Allah ya ce wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina ba abinda zai kara wa kafirai kufruhum kafircin su inda rabbihim a wajen ubangijin su illa maqta illa zargi illa qi illa bughdan sai fishin Allah da kin Allah duk wanda abayya son Allah to Allah ma bayya san shi wanda yake son Allah to Allah ma yana san shi wala yazidul kafirina kufruhum ba abinda yake kara wa kafirai kafircin su illa khasara illa tabewa illa halaka saboda haka kafirci ba yi da amfani wanda yana kafirci ya yi asara mu yi imani da Allah dukkanmu dukkanmu ana kira mu yi imani annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah ne ila thaqalai aljanu da mutane annabi baya so ya ga wani kafiri cikin aljanu kamar da baya so ya ga kafiri cikin mutane duk yana so su yi imani amma kuma haka Allah ya so dole a samu addinai daban-daban dole a samu wato fahimta daban-daban wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun Allah ya san da su sai dai kai mai wa'azi ko kuma kai wanda kai imani ka kira wanda bai imani ba akan yi imani wanda yace yayi imani in yayi kuskure ka san yadda zaka yi ka gyara shi in zai gyaru amma kada garin gyaran igira kuma a rasa ido ka gyara kanka shine farko kada mu damu da laifin mutane da gyaran mutane mu gyara kanmu in mun gyara kanmu gyaran mutane zai mana sauki wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara kul kace da su ara'aytum shin ku bani labari mana shuraka'akum alladhina tad'una shin wa'anna ababai da kuka tarayyantar da su ga Allah annabi ne Allah yake gaya ma yake gayawa wato yake gaya masa ya gaya wa'annan mushrikai ababan nan da suke bautawa tad'una min dunillahi kuke ambaton su kuna kiran su kuma bayan Allah aruni da ku nuna min ma za khalaqu min al-ardi me suka halitta ne a cikin ƙasa lata da uzza da hubal da manata me suka halitta annabi isa ko annabi waye ko uzairu ko annabi isa ko mala'iku ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai suka halitta a bayan ƙasa mai suka halitta waye mai halitta ala lahul khalqu wal amr ahsanul khaliqina huwa allah alladhi awjada al makhluqata min al adam shi ne farkon tsoron mu alhamdulillah fatiris samawati wa ya samar da halittarsu daga ba saboda haka subhanahu wata'ala ya ce aruni wannan gumakan da ake bauta musu wannan ababai da ake ambata su duk wani abin da ake tamfansa ranar nan in kayi wanka za ka samu shirri rana kaza in kayi tafiya babu alkhairi to ranar mai ta halitta ka taba jinta tana magana da kai ko akwai bambanci ba mu ne yanzu muke ranar tana canza rana ɗaya ce ai kasuwanni ne suka canza amma yau rana ta fito rana ai ba rana bakwai ba ne rana ɗaya ne kwanakin ne bakwai a sati ko sannan talatin a wata ko ishirin da tara watanni goma sha biyu a shekara sunayensu ne amma shi watan da yake tsayawa ai ba watanni ba ne guda goma sha biyu kamar kaset in wannan watan ya tsaya sai a cire shi aje a ɗauka wani wata a sa shi ma ya yi tafiyansa har wata ya ƙare ba haka ake yi saboda ka rana ce ɗaya wata ce ne ɗaya wanda muke ganin suke amfani akwai wasu ranakun suna can amma wannan da muke gani ɗaya ne lashen fiye ba ilaha walallai sabi kan nahar wa kullun min ashamsi wal qamari fi falakin yasbahuna Allah ya ce me suka me suka halitta ma za khalaqu min al-ard shi akwai wani abin da suka halitta wannan halittan Allah ne daban wannan halittan aljani kaza ne ko wannan halittan gunki kaza ne ko wannan halittan wato uzairu ne ko mala'ika ne ko annabi ne ba wanda ya halitta. Amlahum shirkun ko kuma suna da shirka ma'ana suna da tarayya, bis samawat in ba su halici nasu ba to ko sun yi tarayya ne da Allah. Sun yi shirka ne da Allah sun yi kamfani ne da Allah. Allah ma ya kawo gudunmuwa su masu ka kawo gudunmuwa sannan ka halici sama. Ko akwai wanda taimakawa Allah babu, amlahum shirkun bis samawat. Am atainahum kitaban fahim ala bayyana min shin ko dai mun ba su wani littafi ne wanda su suna kan hujja kamar na cikin suratul qalam wannan wace aya ce na'am wal azab al akhirah akbar law kana ya'lamun illa al muttaqina na'am am lahum shuraka ba nan bane sai kun nemi ayar wannan kadhalika al'adhabu al'adhabu al'akhirati akbaru law kanu ya'lamun innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'al al-muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusuna inna lakum fihi lama takhayyarun shin kuna da wani littafi ne da kuke karantawa a ciki kuke zaben wannan abin da kuke faɗi babu anan Allah ya ce gashi na amma atainahum kitabun hum ala bayyin cin suna da wani littafi ne a shi kenan hujja ana samu ne a cikin littafi ba da ka ba ne a tinahun kitabi littafi muka ba su ne hukumu alabaina suna cikin hujja bayyananniya babu bal a'a ba ko ɗaya na farko ba su halici sama da ƙasa ba na biyu ba su yi tarayya da Allah ba na uku ba a saukar musu da wani littafi na halattar da abin da suke ba Allah ce in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura babu wani abin da azzalimai sashin su suke wa sashin alkawari sai rudi ai wannan ba komai ai wannan ai akwai albarka ciki wannan an yi kafa 11111 ai zai yi abun nan kaza abu kaza nan in kai ran tashin kiyama ma kai zaka shiga aljanna makafin annabi eh in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa rudi a addinin musulunci a babin imani da tauhidi kaskantar da ake kai ake tsoro ake ji yad'una na raghaban tsakanin tsoro ne da tsammani ba tsakanin tinkaho da alfahari bane duk masu imani da ilimi suna saukar da kansu ba sa nuna cewa sai mu duk wanda yace sai ni to sai Allah ya bashi da ibararsa Allah ya kiyaye mu na'am إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لئن جاءهم نذير ليقولن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأمره فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان حليما إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
جزاك الله خيرا متفي ina muke karatun ya sa na mutane yau Allah madaukaki sarki yace inna allaha yumsiku samawati wal ardi Allah madaukaki shine wanda yake rike ya rike sammai da kasai ya ce da sama ta tsaya ta tsaya ya ce da ƙasa ta tsaya ta tsaya qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in shine ya rike su an tazula akan su gushe ba su gushe ba yadda suke to wala in zalata idan ma faradan suka gushe in amsa ka kuma wani ne zai iya rike su min ahadin wani min ba'di kuma bayan Allah akwai shi babu wanda zai iya rike su in suka gushe balle ma ba za su gushe ba innahu lalle shi Allah kana ya kasance haliman halim ne mai saurarawa ne mai hakuri ne bai ya gaggautar da azaba ga wanda ya cancanta sannan gafura shi Allah mai yawan gafara ne wa aqsamu billahi jahda aymanihim su mushrikan maka suka yi rantsuwa da Allah matukar iya rantsuwansu akan cewa la in ja'ahum nadhirun wallahi idan da mai wa'azi ya zo musu mai gargadi ya zo la yakununna lalle za su kasance ahda sun fi shiriya min ihdal umam akan ɗaya daga cikin wayannan al'umma guda biyu wato za su fi yahudawa da nasara shiriya in ji su mushrikan makka falamma ja'ahum nadhirun yayin da gargadi yazo musu annabi sallallahu alaihi wasallam yazo musu ma zadahum ba abin da ya kara musu illa nukura illa gudu illa nisanta me yasa hakan istikbaran fil ardi saboda girman kai cikin kasa wa makra sayyid makirci na mugunya mummunan makirci suka shirya har suka nemi su kace annabi sallallahu alaihi wasallam wala yahiqul makru sayyu duk wani mummunan makirci ba zai fada kan kowa ba illa bi ahli sai akan ma'abotansa an ce ramin mugunta duk wanda ya tona shi zai fada ci ko bula an gadar yarik koriro la ne kururo la ne miyan jima goje illa bi ahli fa hal yanzuruna shin akwai abin da suke saurarawa ne ba ai ba abin da suke jira illa sunnatul awwalina sai irin tafarkin da ya zaru ga magabata sai sunnar Allah a cikin magabata suke jira falan ta jira ba za ka taɓa samu ba ne sunnatin lahi ga sunnar Allah da ke gudanarwa a cikin bayansa tabdila mai canzawa babu ba wanda zai canza abin da Allah ya gudanar a cikin bayansa duk wanda ya bijirce zai ga sakamakon abin da ya yi na'am walan ta jira sunan ba za ka taɓa samu ba ne sunnatin lahi ga sunnar Allah ta hawila mai juyawa mai canza masa lokaci ko canza masa yanayi ko canza masa zamani Allah ya samu dace ana nuna mu lokaci ya alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi
Thank you.